الله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاحدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا إلهي ما دعوتك فاستجب لي وهب لي ما أشاء كما تشاء إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني وما لي حيلة إلا اصطباري وعفوك إن عفوت وحسن ظني وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين محمد المصطفى المختار من ظهرت آياته فتسلى كل محزون من خصه الله بالقرآن معجزة ما نالها مرسل قد جاء بالدين ومن شهاب بدا من نوره رجمت شعب الدياجير جوما للشياطين وهو الذي اختاره الباري وأرسله برا رؤوفا رحيما بالمساكين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمون الأجلاء أيها العلماء الآباء اعلموا أن مسؤوليتكم عظيمة وأثقالكم التي تحملونها على كواهلكم جسيمة تسألون عنها بين يدي الله يوم القيامة قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحادث الفهم والكتم للعلم فحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم ومن هنا نرفع عقيرتنا مع كل احترام لنذكر مشايخنا الأجلاء في المجلس, في المجلس الاستشاري بعدم إهمال رسالتهم الدعوية والإرشادية والتوجيهية والتنبيهية في كل قضية تعرض كما نذكر من لا يدري بأن المجلس الاستشاري يقدر الرأي فقط ولا يقرر وينصح فقط ولا يلزم مع إمكانية رفع رأيه للرئيس ولكن, للرأي ولكن الرئيس غير ملزم بقبولها أيها المسلمون ونود كذلك أن نذكر إخواننا الأطباء فإن الإخلاص والإتقان مطلوب من الإنسان في كل عمل فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه ولكنه في مجال الطب أكثر ضرورة وإلحاحا لأنه عمل يرتبط بحياة الناس عمل يرتبط بحياة الناس واعلموا أن من واجب الطبيب أن يكون مخلصا ناصحا قبل إصدار أي قرار يتعلق بالمرض ويحرم على الطبيب أن يحدف إلى كسب المال على حساب صحة الناس إما لرفع المستشفيات وإما لشركة إنتاج الأدوية فاتقوا الله أيها الأطباء واعلموا أنها أمانة تسألون عنها بين يدي الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويقول الشافعي رحمه الله تعالى لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب فالمسلمون في هذا المجتمع لم يزالوا في حاجة ماسة إلى شباب أطباء مخلصين فاتقوا الله معاشر المسلمين واشكروا الله على نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة الأمن والأمان وليعلم الموظفون كلهم أن الوظيفة أمانة وأنه لا إيمان لمن لا أمانة له ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بارك أنقوى مسلمين ما سجر ما سدرجة mu sani ‘yan uwa musulmi wannan huduwa ta yi bayani ne akan ɓangarori guda biyu cikin al'umma shine ɓangaren malamai iyaye da kuma ɓangaren likitoci amma ɓangare na farko na malamai yana da kyau iyayenmu malamai su sani cewa amana da nauyi wanda Allah ya ɗora a kansu yana da girma kayan nauyin da suke babbaka suke ɗauka masu faɗi ne masu girman gaske ne kuma za a masa tambaya akan wannan kaya da aka larta a kansu gaban Allah ranar alkiyama. Allah madaukaki ya faɗi a cikin alkur'ani mai tsarki ya ce ya ɗauki alkawari da banu Isra'ila waɗanda ya ba ilimi na littafin shi. Alkawarin da ya ɗauka da su shine kar ku saki ku ɓoye komi cikin littafin nan ku bayyana ma mutane shi. Allah ya ce fa na bazuhu wa zuhurihim amma sai suka yi watsi da wannan alkawali bayan bayan su washtarau bihi samanan qalila kuma suka musanya shi ma da kuɗi ɗan kaɗan dauda duniya tasa suka ci amanar Allah suka ci amanar wannan alkawali da Allah ya ɗauka da su shi ƙarshen aya Allah ce fa bi'sa ma yashtarun dir da abin da suke musanyawa da shi yayi muni domin ko duniya za a baka gaba ɗaya akan ka aya ƙwara ɗaya to wannan abin wanda aka baka yayi muni domin kam duniyar gaba daya ba ta daidai da girma da kima da daraja da martaba da matsayin ita wannan ayar da ta koyi ɗan uwa musulmi ilimi kala biyu akwai ilimi na addini na sanin Allah wannan bai halatta ba wani ya yi shi don ya nemi duniya akwai ilimi na neman duniya dama shi wannan ana yin shi don a nemi duniya ne duk mutumin da ya yi ilimi na sanin Allah da fahimtar addini kuma ya zama ta ƙarƙashin shi ne yake neman duniya ba ilimin bane yake karewa babu ruwanci da haƙƙin Allah a abin da yake fafataka da haɗuka tashi a kan shi shine neman yaya za ya yi ya samo lomar da zai jewa bakin shi a ƙarƙashin wannan ilimi to wannan ya tabka asara asara mai girma ranar alkiyama baya da ko kaso cikin alkur'ani Allah ya yi ishara da wasu ayoyi wanda suka buɗe da man kana a suratu hud Allah ce man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سورة الإسراء الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا a suratul shura Allah ce man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib waɗannan ayoyin guda uku sun nuni akan cewa duk mutumin da ya nemi duniya da abin da ake neman lahira da shi to in Allah ya ga dama sai ya bashi duniya amma lahira ko abin da sauro zai sa baki ba za ka samu ba in kuma Allah ya ga dama sai ka yi bi babu ka nemi duniya da abin da ake neman lahira da shi ka ka rasa duniya ka rasa lahira ya zama kawai azaba da wahala za ka sha sai zama ka tashi tutar babu Allah ya mamu tsari da haka ilimi na addinin musulunci bayyana shi ake watsa shi ake karantar da shi ake fahimtar da mutane ake a ko'ina kowane lungu kowane sako duk inda mutum ya samu dama ya shiga amana ce nauyi ne dole ne ya faɗa ma wanda ba su sani babu damar ɓoyewa baya cikin ilimin da ake ɓoyewa yasa in ka ji wani mutum da sunan malamta yana cewa yana da wani sirri ɓoyayye kyale shi wallahi mutumin banza ne in kuma da gaske ne yana da sirrin ɓoyayye ko bokanci ne ba ƙur'anin Allah ba ne kuma ba sunnar annabi ba ce amma matuƙar sunnar annabi ce babu wani ɓoyayyen sirri a musulunci wanda aka ɗauka wannan ɓoyayyen sirri ne ma a bayyana shi a ƙarya ne an turo annabi ne da duk wanda suka gaji annabawa don su gaji ilimin musulunci su karantar su watsa su koya su bayyana Allah ta'ala ya ɗauki alkawari da masu ilimi cewa su bayyana shi kar su saki su ɓoye shi a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar da cewa mai ɓoye ilimin addini tsinannan albarka yana cikin tsinuwar Allah yana cikin tsinuwar mala'ikun Allah yana cikin tsinuwar duk wani mai tsinuwa ko ice yake iya tsinewa sai ya tsine mashi wa yal'anuhumul la'inun haka aya ta ce don haka 'yan uwa musulmi a nan ne muke daga sautin mu tare da dukkanin girmamawa da mutuntawa domin mu tuna ma malumman mu masu daraja masu girma wanda suka samu shiga cikin majalisi wanda yake ba shugaban ƙasa shawara kai tsaye consultative wannan wanda suke ba da shawara cewa kar su mance da babban aikinsu babban aikinsu shine wato faɗakarwa akan abin da ya shafi addini su wakilai ne na malaman Nijar da almajirai gaba ɗaya a kotan abin da ya shahi addini kar mu manta shugaban ƙasa lokacin da zai zaɓi wanda za su ɗora ba shi shawara domin wannan ba dipitoci ba ne ya zaɓa mashawarta ne ya zaɓa waɗannan mashawartan da ya zaɓa ya zaɓe su ta ɓangarori guda hudu saboda ya makowa adalci bangare na farko ya duba bangaren musulunci da malamtaka a musulunci sai ya zaɓi wasu malamai shahararru fitattu wanda ake ganin cewa gogaggu ne a musulunci sun san shi sai ya zaɓa daga cikinsu a cikin jahohi Allah ya saka mai da alheri ya kyauta bangare na biyu ya dubi bangaren wato shugabanci na gargajiya sai ya zaɓi wasu manyan sarakuna ya sanya su cikin wannan majalisin kenan su za su wakilci sauran sarakuna na gargajiya akan abin da za a tattauna a kan shi cikin ƙasa ɓangare na uku shugaban ƙasa ya zaɓa a cikin farar hula wakilan farar hula shugabanni da jagorori na farar hula ɓangare na hudu shugabannin ma'aikata na ƙasar nijar gaba ɗaya ya zaɓi ɓangarorinsu wanda za su wakilce su ta sai kuma wa wanda ba a zaɓi wakili shi ba don haka nan tunatar wadda ke gare mu ba ta shahi farar hula ba ko sarakunan gargajiya ba ta shahi shugabannin ma'aikata ba ta shahi iyayenmu ne malamai wanda suke wakiltar musulunci da musulmai su ji tsoron Allah su tsaya tsayin daka babu zancen a ce wani malami saboda ya ji daɗin duniya ko saboda an bashi wani abu na duniya wai bakin shi ya rihe bai iya magana a dama ko can sai in ba malamin bane da haka lalle ne wannan amana da wannan aikin na ba musulunci kariya da yin tsaye-tsayen daka babu wani bariki babu wani wato wani wayewa wanda zai cika ma ido kana matsayin malami mai karanta addini ka kasa magana inda ya dace ka yi magana lalle ne malamai su tuna da wannan amana wallahi sai Allah ya musu tambaya akan ta ranar alkiyama ba duniya ba jin daɗi ba wani abin duniya wanda zai rufe ido ya sa ka kasa faɗin abin da ka tabbatar da shi ne daidai kuma haka ya kamata a kotar musulunci da haka nan faɗakarwa ce da ƙara tunatarwa domin dama malamai ne suna sane amma dai tunatarwa tana amfanar mai imani a kowane lokaci saboda haka muna fatan Allah ta'ala ya taimake su ya ba su sa'a a wajen isar da saƙon da suka ɗauka da amanar da take a kansu a ɓangaren wakiltar musulunci a cikin Nijar kuma ya kamata sauran gama garin mutane mu faɗakar da su wasu suna kiran waɗannan malumman namu suna ta sha masu kai to malam tun da ku ne masu kaza ya kamata ku yi magana akan kaza suna shan wahala al'umma haka san mutane to ya kamata mutane su sani waɗannan waɗanda shugaban ƙasa ya zaɓa ba dipitoci ba ne ba masu tabbatar da doka ba ne ko masu kullawa ko kwancewa a aikinsu kaɗai shine idan an kawo wata shawara su tattauna su ba da mahita a kanta. tare da cewa cikin aikinsu suna da ikon su da kansu su tattauna kan wani abu sai su rubuta su tura ma shugaban ƙasa amma dai ba dole bane ya karba su in su suka ba da shawarar da ba a sa su ba to shawarar tana akan ganin dama shugaban ƙasa in ya ga dama ya karba ya aiki da ita in bai ga dama ba ya shiba ta cikin shara ya haɗa ta da sauran takardu wanda ake sawa shara saboda haka ya kamata wato al'umma su gano aikin waɗannan da kuma matsayinsu shawarwari wanda suka shafi tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali da tattalin arzikin ƙasa da abin da ya shafi manya-manyan ababe wanda ƙasa za ta girku a kansu su ne ake bujuro musu sai a ce ku ba da shawarwarinku a matsayinku na malamai a matsayinku na sarakunan gargajiya a matsayinku na 'yan farar hula ku gai me mahita me ya kamata a yi shine babban aikin su kuma shine manufa na wato wannan kwanciyar consultative ke shine manufan aikin shi ba ya da ƙarfi irin na likitoci na su tabbatar da wato doka ko su kore ba su da damar tabbatar da doka a cikin ƙasa ba su da wannan ikon amma suna da ikon su tattauna su ga dacewar a yi kaza a cikin ƙasa sai su ba da a rubuce su kai ma shugaban ƙasa da dubara ta rage gare shi ko ya zartar ko ya watsar in kun fahimci aikinsu to ku ci gaba da kiransu wajen tunatar da su bisa kan abin da ya dace abin na gaba yan uwa musulmi shine abin da ya shahi wato yan uwanmu likitoci yan uwanmu likitoci suna buƙatar tunatarwa da faɗakarwa a kowace ƙyartawa ba a kowane yini ba a kowace ƙyartawa akwai buƙatar a ce ana tuna ma likita aikin shi ana ƙara ƙarfafa shi ana ƙara faɗakar da shi akan abin da ya dace idan ya zama na kowane ɗan adam a bisa doron duniya da yake gudanar da aiki a cikin al'umma ana buƙatar abu bi gare shi abu na farko ya zama wannan aikin yana yin shi ne da tsarkin zuciya ba takura shi aka yi ba ba cilasta shi ba ba ya rasa yadda za a bane akwai buƙatar haka inda ana son nasara abu na biyu shine ya zama tsakanin shi da Allah kullum ma yana iya kokarin shi wajen ya ga ya gudanar da aikin shi da kyau annabi mu ne yace lalle Allah yana son ɗayan ku idan zai aikata aiki ya kyautata shi in ka san zaka yi aiki amma ba zaka kyautata ba dan Allah ka je ka huta je kai kwana ya ka zo ka san ka ce kai ka kafinta ne amma za ka tsaya tsayin daka ka kyautata aikin kai watsa ka ka tsaka ce kai makeri ne amma ba ka tsayawa ka kyauta ta kiran kai waye koro kai sa ka kai iri ka ce kai malami ne mai karantarwa amma ba ka tsayawa ka kyautata wannan karantarwa yaudawa ya takura ma ya musguna ma ya tilasta ka sai ka yi duk aikin da ka san ba ka iya tsayawa ka yi shi da kyau wallahi ka je ka bar shi kawai shine shine hankali shine daidai a bisa kowane ma'auni a bisa ma'auni na shari'a a bisa ma'auni na gargajiya a bisa ma'auni na hankali baya dacewa ka zo ka ɗora aikin da baka so kuma baka da niyyar yin shi da kyau waɗannan ababen guda biyu tsarkin zuciya da kuma kyautata aiki akwai buƙatar su ga kowane irin ma'aikaci kai ko mahaukaci ne ya kamata cikin haukan a ce akwai waɗannan abubuwan guda biyu yana kyautata haukan shi da kyau duk wanda ya gani ba kwankwanto cewa mahaukaci ne kuma akwai tsarkin zuciya cikin haukan shi to balle ma'aikaci don haka ɗan uwa ya zama na ana buƙatar waɗannan cikin kowane aiki a kotan kowane ma'aikaci kaf gaba ɗaya to wallahi tallahi a ɓangaren likita an yi tsananin buƙatar waɗannan abubuwan guda biyu ko da ko ina akwai buƙatar su to babu inda ake da kishirwa ake da yunwa su ake da buƙatar a gansu ƙarara kamar kotan likita likitoci ku ji tsoron Allah ku kiyaye aikin ku da kyau abin da ya shafi ɓangaren likitanci lamari ne wanda yake da alaƙa da rayuwar mutane lamari ne wanda in kai sake ko kasa son zuciya za ka kashe kuma musamman kisa irin na likita kisan da ba a cika shari'a a kan shi ba likita zai takale marar lahiya ya kashe shi kuma ba shari'a ko to in babu ita a duniya wallahi akwai ta a lahira a kan likitanci in ka kashe mutum ba da gangan ba a bisa kuskure akwai kuskuren da ko a dokokin musulunci ana karɓan shi na likitanci kuma duk inda likita take a duniya dama kullum akwai kurakurai saboda saboda ni saboda cika da kamala sai Allah dan adam duk kwarewan shi duk gogewan shi wallahi sai an samu kuskure cikin aikin shi kamar in baka wani misali dan ka gano kuskure dole ne ma cikin kowane aiki musamman na likitoci a ina ne ake ganin an kai karshen gogewa da wayewa da wato kaiwa kololuwa an kai sun waura takuri wajen ilimin likitanci da an yi magana ka san dai baka gaya wata ƙasa cikin afirka ko to a ƙasar birtaniya a ƙasar birtaniya wani lissahi da aka yi aka ce a kowace shekara kuskure na likitanci yana kashe mutum dubu talatin a kowace shekara a ƙasar birtaniya kuskure haba hada gangan ba kuskure na aikin likitanci a kowace shekara mutum dubu talatin ke mutuwa sakamakon kuskuren likitanci amma a Amerika. baraka da tangarɗa mutanen da ake layya da su wasu a masu kafa ɗaya wasu a ɓata masu jiki wasu a kashe ma'ana kurakure ne wanda ake samu a america a kowace shekara ana samun kuskure da baraka kusan dubu ɗari a kowace shekara sakamakon aikin likitoci a saudiya ne aka yi bincike aka ce a kowace shekara ana samun kuskuren likitanci tsakanin mai kashewa da mai raunanawa ana samun kuskure 2,500 to tun nan ma za ka gana ma'aunin karkan kasan da cewa duk likitancin da aka sa Allah cikin shi aka sa musulunci wallahi ya fi tasiri ya fi ingancin aiki ya fi tafiya da kyau duk likitancin da ya zama na kafirci ne zalla ba Allah ba tausai ba tun sanin haɗan adam da mutunta shi to wannan kan tabbata baraka da kuskure kuskure ne babba kai haramun ma ne haramun ne ka ce kai likita ne amma babu abin da kake hari sai cappa haramun ne kawai ka je ka nemi sana'a ka aja wannan harka idan ya mana kai aikin ka likitanci amma babban burin ka dandanan ka samu shirgegiyar mota babban burin ka dandanan ka gina kwaljajen gida a ƙalƙashin likitanci to ana kyautata tsammanin za ka yi ta'addanci cikin likitancin nan naka insha Allah sai ka yi cuta matukar ya mana wannan shine manuhanka a matsayinka na likita burin ka da abin da ke zuciyanka shine dandanan ka tara kuɗi ko zaka zalunci bayan Allah wallahi akwai wanda likitancin shi shine sanadiyar shigan shi wutar jahannama Allah kare musulmi babu shakka likitoci suna zaluntar bayan Allah bai dacewa ga likita ka huddo kowane irin wato bayani da abin da ka san zaka tabbatar da shi a rubuce game da irin lahiya to ka tabbatar da iya abin da ilimin ka ya bayyana sauran ka bar ma Allah amma in ya zamana akwai zalunci ciki in ya zamana akwai kokarin ka ma wani mai sai da magani ciniki in ya zamana akwai kokarin ka cutar da mara lafiya akwai likitocin da in sun ga mara lafiya kawai kamar ga kamar ga shago nan ya taho sun kama tatsa shi da latsa shi aka gama ya zo ya ce yatsan shi ke ciwo bayan an gama magani a ciwo kunnan kama ya kama ai ya kamata shi ma a ce an yi magani an gama a ce ya dan yatsan ka na kafa shi ma haka yake ai ta ai ta tatsalar shi kamar yanda ka san ya zo cikin wato yan modi rashin lafiya larura ce likita in baka shirya likitanci ba bai dace ba kai bakin rai da takama da girman kai da kumbura kumbura ba aikin likita bane da kaga likita ya zo da wannan su bai kauce ba shi wuri kai tunne ka ragon banza ne wannan ba likita bane ba likitanci babu girman kai cikin shi ko na kafare ko na musulmi tawadu uke da kwai cikin shi ba wai likitoci ba da kansu ko ma'aikatan da za a ɗauka a likita ya kamata a ɗora tantancewa su zama masu hankali ne wasu sai a ɗora ɗaukar wasu bebaye ko wasu kurame waɗanda ke da kwaramniya wannan kuskure aikin likita ko shara za ka yi a likita ya kamata a ce an yarda da hankalinka na tsatse ne ka in ba haka ba wannan ma kwaramniya kaɗai ba ta tado wani ciwon don haka 'yan uwa da wannan ne muke amfani muke tunatar da ɗan uwanmu likitoci cewa su sani su ji tsoron Allah su sani cewa ba a aikin likita don a sama ma wata likita kuɗi ita da kanta ya zama kai ƙoƙarin ka kullum wannan likitan an riga an ɗauki gidan haya cikin ta an riga an jawo ta an ja ruwa an riga an kafa ababe na kuɗi don haka tana buƙatar kullum ma dole sai ta samu kuɗi duk wanda ya zo shi ne gawa faru shi za a tatale in wani ya zo a tatale shi don da je likita kamar ya je gidan karkaji sarki yan modi za a ita tatalan shi kenan ya kamata wannan matsalar likitoci su gyara ta yan uwa musulmi muna tunatar da yan uwan mu likitoci su ji tsoron Allah kar su mai da likita wurin samun riba kar su mai da likita wurin nema ma wani kamfanin magani kuɗi ko kar su mai da likita wato wurin ciwatuwa su ji tsoron Allah su sani aikin likitanci wallahi amana ce mai girma za a ma mutum tambaya akan ta ranar tsayuwa gaban Allah ranar da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai wanda ya je ma Allah da lafiyayyar zuciya Yan uwa musulmi imamu shafi'i Allah yi mai rahama yake cewa yake cewa ni dai ban san wani ilimi ba mahi mahimmanci mahi daraja mahi girma bayan ilimin sanin halak da haram yace wallahi a duniya ban san wani ilimi ba mai daraja sama da ilimin likitanci muna da tsananin bukatar likitanci muna da bukata matasa 'ya'yan musulmi su tashi su yi karatun likitanci wallahi akwai matsaloli ba matsala ba daddaɓe caccaɓe a cikin lamarin likitanci na da wahala Allah ya jarraba wani koda da ciwon kai ne je likitaran shi bai ɓaci ba wahala ke da kai kaɗan kake samun wani mutum ya ce ya je likita saboda Allah ya jarraba shi da wani ciwo ya je an mai komi haya dawo ba a ɓata mai rai ba to haka ake likitanci ai ba mu da ke musulmi ba ko kasashen da kafirai ne zalla ba ba haka ake likitanci ba wallahi likitanci wato likita gida ne na mutane masu iya mu'amala gida ne na mutane masu harin rai gida ne na mutane masu sakin huska likitoci ya kamata in mutum ya ga likitoci ya yi mara lahiya ya yi horin ciki ya ji daɗi tamkar mutumin da 'yan kidnapping suka kama ya ga jami'an tsaro sun taho haka ya kamata ya zama ka ji farin ciki ka ji daɗi amma ya zama na kai da kanka da likitan ma ya zo sai ka ji to Allah dai sa ta hire bai bi takura mana ka san da wuya ya tafi bai zagi ka ba ka san da wuya ya tafi bai maka tsawa ba ka san da wuya ya tafi bai rena ma hankali ba ya maida ka wani gara wannan bai dace ba akan haka kenan wannan bangarorin guda biyu da na yi magana a kansu malumman mu iyaye su ji tsoron Allah su ba da muhimmanci ga aikinsu sannan likitoci yana da kyau su kula da aikinsu su sani cewa yakan iya zama sanadiyar hallakan mutum duniya shi da lahirar shi don wallahi wani miskini in ya zo ka cutar da shi ka sanya shi ya ci bashi ya yi karamiya kai dan dai ka tattala ka samu maganin da bai da bukata kasa ya sau aikin da babu bukatar kasa sai an yi babu bukatar sai an fasa kace sai an fasa saboda kai ka san da fashin ne kadai na iya samun kuɗi wallahi tallahi wani in ka sanya shi cikin wata kwarabniya ya barka ga Allah tun a nan duniya sai ka gane kwararka balle a lahira ɗan uwa musulmi muna da buƙatar matasa wanda za su yi karatun likitanci kuma karatun likitanci ba na wasa ba muna ji a jita-jita cewa a cikin wannan ƙasai tamu ta Nijar akwai likitocin da akwai ma na'urori kayan aiki amma sun yi ƙura saboda ya babu wanda suka iya taɓa su. kayan aikin gwamnati ta sai ta aji amma suna nan sun yi ƙura wai saboda ba mu da likitocin da suka iya taɓa su wanga shi ne ga abinci gida amma za a mutu da yunwa akwai buƙatar matasa su yi zuciya matasa masu kishin al'ummarsu masu kishin ƙasarsu su tashi su yi karatun likitanci karatu ba na wasa ba in mutum zai yi karatun likitanci bai kamata bai tsaya kawai a wai shi da inda ya ga iya allura shi kan na kware sai fara sa alƙarhayen a'a ka tsaya tsakaninka da Allah ka yi in yi za ka in ba za ka yi ba to ka je ka buɗe shago kawai amma idan za ka yi karatun likitanci ka tsaya ka karanci abin nan da kyau ka san shi ba sani na wasa ba muna da buƙatar matasa zaratan matasa zakwakuran matasa masu kishi masu himma wanda za su karatun likitanci bi ma'anar kalma su iya takalan na'urorin zamani su iya amfani da su kuma ya zamana suna da tausayin al'ummansu da kishin al'ummansu yan uwa musulmi a ƙarshen bayani muna kira zuwa ga hukuma kamar yadda muke ganin alamomin cewa hukuma ta karkata a ɓangaren abinci ta ba abinci mahimmanci tana ta ɗaukar matakai na lalle sai an samar da abinci yunwa ta wuce wannan aiki ne mai kyau kuma duk wani aiki yana bayan wannan in mutum yana jin yunwa duk ma wata hira wannan ka aje ta gehe dama sai an fara maganin abinci ake zuwa ga wata kowan ta gaba to wannan aikin aiki ne babba mai girma amma ina ba da shawara lalle ne na biyu ya zama ba likitanci mahimmanci na biyu ya zama abin da ya dace a bashi mahimmanci babu kamar lamarin likitanci a sa tsaro a sa kulawa likitoci 'yan kaɗan ne masu tsoron Allah wanda suke yin abin da ya dace amma da dama daga cikin likitoci suna yin abin da ya saba wa ka'idar aiki suna cutar da marar lahiya suna wulakantar da masu zuwa ganin marar lahiya suna yin ababe tasarrufati irin na wanda basu dace da su ba saboda haka muna fata ga hukumomi su ba su maido hankalinsu su zuba tunaninsu su zuba basiransu sosai wajen ganin yaya za a yi a magance wato wannan matsalolin a ba wato lahiya kulawa ta 'yan ƙasa baki ɗaya ya zama na wannan ɓangaren na likitanci an samar da likitoci irin na zamani an ɗauki matasa an sanya an ziga su su je su yi karatun likitanci wanda zai so ya amfani al'umma kuma a kawo masa kayan aiki irin wanda suke bukata ubangiji Allah mai rahama mai jin kai ya ba da sa'a a wajen tabbatar da haka muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki Allah ta'ala ya ƙara wa wannan ƙasai ta mu ta Nijar albarka da alkhairi da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki ɗaya masu bara addu'a akan bukatocin su daban-daban Allah kai ne mai biyan bukatoci Allah ka biya man bukatocin mu baki ɗaya da Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki duk musulmin da yake cikin takura da kunci Allah ta'ala ka tausaya mai ka fitar da shi wanda suke fama da cututtuka da rashin lahiya Allah ka warkar da su da rahamaka ka tausaya musu da tausayinka wanda suka riga mu cikawa Allah ka ji kansu ka masu gafara kai rahama da sanyi da lumana a cikin kabarburan su wala hawla wala quwwata illa billah sai da sallah